بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة ashirin ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha tara wanda ya daidai da goma ga watan september 1998 idan ba manta ba muna karatu daga cikin wannan littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama من التكبير إلى التسليم كأنك تراها للشيخ المحدث العلامة أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله a inda muke ƙarƙashin babin da ke bayani akan alƙira'atu aya aya cewa karatun alƙur'ani a sallah ne ko ba a sallah ba to aya ɗai ɗai ɗai ɗai ake babu kyau a haɗe aya da aya wannan ba haka annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yayi ba annabi yana tsayawa a ƙarshen kowace aya kamar yadda muka ji to hadisin ƙarshe da malam ya kawo mana shine hadisin da ke cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani lokacin in ya zo kira'a yakan karanta maliki yaumiddini kamar yadda yakan karantawa da ainihin maliki muka ce za mu ɗan ainihin saurara a nan kaɗan domin mu samu ɗan abin tattaunawa dangane da bayani akan ainihin fuskoki na kira'o'i abu na farko ka sani a cikin hadisin bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ya zo raba jayayyar wasu sahabbai da suke rikici ma'ana sayyidina umar ne yana tsaye sai ya ji wani yana sallah yana karatu daban da irin karatun da aka koya mishi sayyidina umar ya ce fushi ya kama ni kamar in taɗiye wannan mutum ya kife ya faɗi a sallah ya ce amma sai na haƙura da ya idar da sallah na ya mayafin shi na kama shi na cikwalar shi na kai shi wurin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na ce ga wani mutum naji yana karanta qur'ani ba irin yadda ka koya mini ba sai manzo Allah ya ce to saka shi da ya sake shi sai ce to kai ka karanta in ji sai ya karanta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ji ya ce haka Allah ya saukar mini ya ce kai kuma Umar ka karanta in ji shi ma Umar ya karanta ya ce haka Allah ya saukar mini ya ce wannan alkur'ani Allah ya karanta ya saukar min shi da haruffa bakwai to waɗannan haruffa bakwai wasu jahilai suna cewa wai su ne kira'a bakwai a'a ba su bane haruffa bakwai ma'ana cikin haruffa bakwai harafi ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kaɗai ya karantar da mu wannan harafi ɗaya shine ya farfasu zuwa waɗannan shahararrun kira'o'i guda bakwai ko kuma ma har zuwa ga waɗanda suka fi guda ainihin bakwai ɗin don haka haruffa bakwai Allah ya karantar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sauka mishi da alƙur'ani amma harafi ɗaya cikin bakwai ɗin nan shine ya karkasu wannan kira'o'in da kake ji sauran guda shida annabi sallallahu alaihi wa sallama bai koyar da ainihin wato jama'ar musulmi su ba amma cikin bakwai din ya ɗauki harafi ɗaya shine wannan in ya zo in annabi ya ga wannan ya zo daga kabila kaza ne sai koya mishi karatun alqur'ani yadda Allah ya saukar mishi da irin lahajar da ta dace da wannan mutum dan abin ya mishi saukin fahimta ma'ana ka zo karantar da basakwaci karatu sai ka koya mishi da sakwatanci zai mishi saukin fahimta fiye da ka koya mai da zazzaganci ko da kananci ba zazzagi ka zo koya mishi sai ka karantar da shi da zazzaganci ba da sakwatanci ba ba da kananci ba dan abin ya mishi sauki haka ba Kano ka koya mishi da kananci ba da sakwatanci ba ba ainihin wato da kananci ba da zazzaganci ba ba zamfare ma ya zo ka koya mishi ainihin da zamfaranci ba ka koya mai da sakwatanci ko da kananci ko kuma da abin da ya shafi zazzaganci ba ma'ana kowanne cikin sahabbai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar da shi gwargwadon lahajar da za ta daidai da shi sai dai waɗanda suke shahararrun malamai ne daga cikin sahabbai waɗanda yake koda ba lahajarsu ba za a iya koya musu kuma za su ainihin iya riƙewa misali za ka samu mutum ba zazzagi ne amma in ya ga dama zai iya ƙin yin zazzagancin ya ta yin kananci ko ya yi sakwatanci to kaga wannan malami ne a cikin hausawa kenan ba bahaushe ne gama gari ba to haka in aka samu ainihin sahabin da ya zama ba gama gari ba ne cikin sahabbai sahabi ne wanda yake malami kama abdullahi dan mas'ud to za a iya koya mishi tashi daidai da lahajar kuma a koya mishi daidai da lahajar wasu kama irin su Abu Huraira kama irin su Aliyu kama irin su Ubay bin Ka'ab kama irin su Sayyidina Umar manya manyan alarammomi cikin makaranta ainihin alkur'ani cikin sahabbai to su waɗannan haka ta rinka faruwa gare su dan haka waɗannan kira'o'i shahararru ne ainihin guda bakwai akwai waɗanda suke ainihin sun fi akwai kira'o'in da suke daban ma akwai kira'o'i sun kai guda goma manyan malamai suna ta rubuce rubuce akai to sharadi dai duk abin da ya zo na dangane da alkur'ani sura ce ko aya ce ko riwaya alkur'ani su kunta guda ko wani harafi ba za a karɓe shi ba sai ya kai matsayin riwaya mutawatira duk abin da bai kai mutawatira ba ko da alif lam mim ne to ba za a karɓe shi ba don haka duk wani qur'ani da kaji ana karanta shi wata irin kira'a yau a duniya ko riwaya lallai in dai ka ji ta shahararriya to wannan ta kai haddi ne na mutawatira don haka ta tabbata ta zama karɓaɓɓiya a wurin manyan alarammomi na daga cikin ainihin alqur'ani ina fatan mun fahimta manyan malamai kuma sun yi rubuce-rubuce dangane da alkira'atu saba alkira'atu ashar amma babban littafi shahararre wanda ainihin aka rubuta akan haka shine hirzul amani wa wajhu tahani na ainihin ashekh ainihin ashatubi babban malami ne mutumin kasar magrib mutumin kasar andalus ba shatubi shatubi mai littafin al-i'tisamu ba mai littafin al-muwafaqat wannan shatubi muhaddisi kenan wannan kuma shatubi al-qari al-ramma ne wannan shi wannan makaho ma aka haife shi kuma har ya mutu a makahon shi amma babban malami ne Allah ya mishi baiwa sai da ya iya sauke alqur'ani da dukkanin kira'o'i da ake karantawa to har ya zo ya rubuta wannan littafi gashi yadda kake ganin shi juz'i guda da waƙe yana makahon a haka ya je ya koyi ilimi ya zo ya rubuce rubuce gashi har ya zo ya rubuta wannan littafi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan littafi da ya rubuta shi ya rubuta shi ne dangane da ainihin ilimi na qira'atu saba ya fara ainihin wannan littafi da shimfiɗa tukuna dangane da falala da daraja ta alqur'ani da makamantan alqur'ani yake cewa bada'atu bi bismillahi fi nazmi awwala tabaraka rahmanar rahiman wa mau'ila wa sannaitu sallallahu rabbi ala ridha muhammadin al-muhda ila an-nasi mursala وعترته ثم صحابتي ثم من تلاهم على الإحسان بالخير وبلا bayan da ya gama godiya ga Allah da salati ga ma'aiki da addu'a ga sahabbai da 'yan gidan annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce wa ba'adu fahablullahi fina kitabuhu fajahid bihi hiblal ida mutahabbila wa akhliq bihi iz laysa yakhluqu jiddatan jadidan muwalihi ala aljiddi muqbila وقارئه المرضي قر مثاله كالأترج عليه مريحا وموكلا هو المرتضى أما إذا كان أمة ويممه ذل الرزانة قنقلا هو الحر إن كان الحري حواريا بتحريه هزوا كرشيدي mun fahimci wannan da kyau wato a nan yana yaban mutumin da ya iya karatun alkur'ani da falalashi da daraja alkur'ani ya ce mutumin da ya iya alkur'ani to darajar shi kamar lemo ne in ka saka a baka ga zaki in ka sansana shi a hanci ga kanshi ya ce to wannan kenan je kuma kawo cewa ai mutumin da ya sauke alkur'ani ya iya karatun alkur'ani ya aiki da shi ya ce wannan mutum aka je ranar alkiyama to iyayen shi ma ma'ana uwar shi da uban shi ma ɗaukar su za a tasa su gaba a kai su aljanna mala'iku suna wasa su su ne musu yabo su ne musu kirari an sa musu kambi na sarauta sai ya ce to fama zannukum bin najli inda jaza'ihi to wanne sakamako kuke tunanin za a yi waɗan kuma in ya zama ma'ana ɗanka ya iya alkur'ani sakamakon da kai za a kai ka aljanna kenan da kai da uwar ɗan to ɗan kuma da ya ja muku sanadin shiga aljanna wanne irin sakamako za a yi mishi sai ce ula'ika ahlullahi wa safwatul mala ai waɗannan na dama da Allah kenan ulul birri wal ihsani was sabri wat tuqa hulahum biha ja alquranu mufassala ya ci gaba da bayani amma hadisin da ya hujja da shi akan haka a kashin gaskiya hadisi ne Imam Abu Dawud ya ruwaito shi da isnadi da'ifi to wannan hadisin ne markaɗe kawo dangane da falalar ainihin wato iyayen wanda za su ainihin iya karatun alqur'ani to sai ce jazallahu bil khairati anna a'immatan lana naqalul qur'ana azban wa salsala faminhum budurun sab'atun qad tawassafat سماع العلا والظهر عدلا وكملا yace Allah ya saka malaman mu da alheri Allah ya ji kansu Allah ya musu rahama su suka ɗauko mana riwaya alqur'ani tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace to akwai shahararru waɗanda suke guda bakwai ga sunan hasken su kamar farin wataran da ya cika kwana goma sha hudu daren sha biyar kenan to su ne waɗannan malamai ne muka ce za mu zo mu kawo takaitattun tarihi a kansu kowanne malami daga cikinsu al-imamu shatibi ya kawo almajirai guda biyu waɗanda ainihin su ne suka yi riwaya a wurin wannan malami kamar imamu nafi'u zaka ji yana da almajiri kalunu yana da almajiri warsh to haka kowanne cikin guda bakwai ɗin nan to su ne shahararrun masu riwaya kamar yadda bayani in Allah so in ya ba mu dama mun samu damar lokaci da izinin Allah zaka ji wasu sun yi karatu ne kai tsaye daga cikin waɗannan ainihin almajiran a wurin malamansu wasu kuma sun yi riwaya ne ba a wurin wannan babban malami suka abin nan ba don haka waɗannan guda bakwai su ake kira alƙurra'u waɗannan ɗalibai nasu guda biyu waɗanda ka tara su su za su zama sha hudu su ake kira arruwatu to don haka rashin ilimi ne magana ce ta jahilci ka ce kira'ar warshi warshi ba shi da kira'a babu kira'ar warshi a'a riwayar warshi zaka ce kira'ar nafi'u riwayar shu'uba riwayar hafsu kira'ar asim haka ake cewa jama'a mun fahimci wannan amma wannan kalma dai haka muka gada ya Allah ya kiyaye kira'ar warshi kira'ar hafsu kira'ar wane ne amma ba kira'a ake cewa waɗannan ba qurra'u bane amma ruwatu ne su ma sun ruwaito ne yadda ka ji Abdullahi ibn Maslamat al-Qanabi yana ruwaito hadisi daga Maliku Maliku ya ruwaito daga Nafi'u Nafi'u daga Ibn Umar Ibn Umar daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama to haka su ma waɗannan da kake ji ana cewa wani da wani da wani ruwatu ne masu riwaya ne manyan malaman makaranta ɗin waɗanda suka ji kunne da baki daga kunne daga bakin sahabbai to su ne waɗannan guda bakwai ɗin da zaka ji an zo an lissafa maka ko sun ji daga manyan sahabbai ko kuma daga ainihin wurin tabi'ai to na farkon su dai shine al-Imam Nafi ibn Abdurrahman al-Laifi Nafi'u dan Abdurrahman al-Laifi ba Nafi'u kuma wannan da kake ji malamin Maliku a hadisi ba wancan nafi'u muhaddisi faqihi wannan nafi'u al-rahman mun fahimci wannan da kyau ko wa qad ikhtara al-imam nafi'u al-madinata al-munawwara manzilan wa maqaman lahu al-imam nafi' ya zaɓi garin madina nan ne ya zama mishi ainihin wato mazauni a nan ya zauna hatta tuwfiya biha sanata sab'in wa sittina wa mi'atin lil hijra har ya zo ya rasu a nan ya zauna a madina ya rasu hijira annabi na da shekara ɗari da sittin da bakwai an tis'atin wa tis'ina aman yana da shekara casa'in da tara a duniya ɗari ba ɗaya a duniya malamin suwarsh sai da ya shekara ɗari ba ɗaya a duniya ma'ana yawan ka lissafa shekarar shi dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da tara da mutuwa Allah ya gafarta mishi to almajiran shi waɗannan da shatubi zai ba mu labarin su guda biyu ne na farko abu musa isa ibnu maina ibnu mina almulaqab bi qalun ana mishi laqabi da qalun gwani kwararre li jaudati qira'atihi saboda iya qira'a shi ake mishi laqabi da cewa qalun tuwfiya bil madina ya rasu a garin madina sanata khamsin wa mi'atain lil hijra hijra na da shekaru 250 an khamsin wa 80 sana yana da shekaru 85 a duniya yau in ka lissafa shi kuma shekarar shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da sittin da tara da rasuwa Allah ya gafarta mishi to almajirin shi na farko kenan ita ce riwayar kalun zaka ji musamman mutanen ƙasar Libya su suka fi yinta mutanen ƙasar Libya sannan almajiri na biyu daga cikin almajiran Nafi'u Abu Sa'idin Usman ibn Sa'idin al-Masri shine baban Sa'idu Usman dan Sa'idu mutumin ƙasar Masar al-mulaqab bi warsh wanda ake wa laƙabi da warsh li shiddati bayadihi saboda tsananin farin shi fari ne kar to don haka ainihin ake mishi laƙabi da cewa warsh tuwfiya bi masar ya rasu a ƙasar masar sanata sab'in wa tis'ina wa mi'atin lil hijra hijra na da shekara ɗari ɗaya da casa'in da bakwai an sab'in wa samanina sana yana da shekaru tamanin da bakwai a duniya shi kuma imamu warsh kenan yau shekarar shi dubu ɗaya da ɗari biyu da ashirin da biyu da rasuwa kenan jama'a mun fahimci wannan ko to waɗannan da malamin nasu shi nafi'u da almajiran guda biyu da kalunu da wars su ne al'imamu shafi ya dunkule su ya ce fa'ammal karimu sirri fi tibi nafi'un fa dhaka alladhi ikhtara almadinata manzila wa qalunu isa thumma usmanu warshuhum bi suhbatihi almajid arrafi'a ta'assala su ne sai imamu shafi ya hada su ya wake su ya ce babban malami shine nafi'u wanda ya zaɓi garin madina ta zama mishi mazauni to mutum ne wanda yake yana da wani sirri game da ƙanshi yana magana sai a ji turare sai a ji turare ƙanshi bakin shi na ƙanshi turare yana fitowa yana ƙanshin turare aka tambaye shi yaya akai sai ya ce na yi mafarki ne na ga ainihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya dodana bakin shi da baki na ne min karatun Qur'ani cikin bakin shi to tun daga ran nan sai na ji baki na na wannan ƙanshin turaren kun ji manyan waliyan Allah kenan to wannan shine ainihin limami na farko to sai kuma na biyu shine wa shine Abdullah ibn Kathir ad-Dari al-mukanna bi abi ma'abadin an mishi alkunya ana cewa baban ma'abadu kanat makkatu al-mukarrama maqamahu fi hayatihi shi kuma har rayuwar shi a makka ya zauna wa maswahu ba'da mamatihi kuma har ya mutu anan ne ainihin kabarin shi yake توفي بها سنة عشرين ومائة للهجرة يا رسول مكة هجرانا دا تريد عشرين عن خمس وسبعين سنة إنا دا شيكرو سبعين دا بيار الدنيا yau shekarar shi dubu ɗaya da ɗari biyu da casa'in kenan da ainihin rasuwa to cikin waɗannan makaranta baki ɗaya sai shi ya samu ɗaukaka da darajar da sauran ba samu ba saboda kasancewa zaman shi a makka almajiran shi guda biyu da al'imamin shatibi ya faɗi su ne na farko abul hasan ahmad ibn muhammadin al-bazzi ana danganta shi zuwa ga albazzi sunan ainihin mahaifin kakan kakan shi ne to sai shahara da bazzi zaka ji ana cewa riwayar bazzi riwayar bazzi to shine ainihin almajirin shi ne shi kuma wannan malami tuwfiya bi makka ya rasu a makka sanata hamsin wa hamsina wa mi'ataini lil hijra hijra na da shekara ɗari biyu da hamsin daidai an hamsin wa samanina sana yana da shekara tamanin da biyar daidai a duniya yau shekarar shi dubu ɗaya kenan da ɗari ɗaya da sittin da hudu da rasuwa to ɗalibi na farko kenan cikin ɗaliban limami na biyu wato abdullahi ibn kasirin kuma za ka ji ana cewa kira'ar ibn kasir ba ibn kasirin mai tafsiri ba wannan ibn kasir yana can sama ne ƙari'i ne sannan ɗalibi na biyu abu amrin muhammad ibn abdurrahman al-makhzumi al-mulakkab bi kumbul shi kuma kumbul ana ce mishi kumbul ne nisbatul lil qunabila danganta shi zuwa ga ainihin qunabila baitun fi makka wani babban gida ne shahararre a makka don haka sai kaji an ce riwayar kumbul daga ibnu kasirin don haka ibnu kasirin shine qari'i kumbul kuma rawi ne tuwfiya bi makka ya rasu a makka shi ma ama wahidin wa tis'ina wa mi'atayn lil hijra hijra na da shekara 291 an sittatin wa sab'ina aman yana da shekara saba'in da shida a duniya yau shekara shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da ashirin da takwas da rasuwa Allah gafarta musu baki ɗaya waɗannan kuma baki ɗayansu da malamin da ɗaliban guda biyu su ne al'imamu shatubi ya waƙe su ya ce wa makkatu abdullahi fiha muqamuhu huwa ibn kasirin kafirul qaumi mu'tala rawa ahmadul bazzi lahu wa muhammadun ala sanadin wa huwa al-mulaqab qumbula ma'ana su waɗannan ba almajiran shi ne gaba da gaba suka zauna gaban shi suka yi karatu ba amma sun koyi karatu ne a hannun almajiran shi to don haka sai ce ala sanadin ta isnadi suka ruwaita ba gaban shi suka yi karatun ba sai ce wa huwa al-mulaqab qumbula shi wannan muhammad din shine ake kira ahmad din shi ake kira qumbul a muhammad shi ake kira qumbul kamar yadda muka faɗi ina fatan mun gane to shi kuma wannan ainihin wato kumbul mun faɗi lokacin ainihin rasuwar shi to sai kuma limami na uku shine wa shine al-imamu abu amrin al-basri al-imamu abu amr al-basri wasmuhu zabban sunan shi zabbanu ibn al-ala'i ibn ammarin al-mazini ana danganta shi zuwa ga kabilar ainihin bani mazin to wannan malami shi kuma ainihin wato tuwfiya bil kufa ya rasu a ainihin garin kufa ta kasar iraki sanata hamsin wa hamsina wa mi'atin lil hijra hijra annabi na da dubu ɗaya shekara ɗari ɗaya da hamsin da biyar au qablaha au ba'daha ko kuma kafin haka da kaɗan ko bayan haka da kaɗan an samanin wa samanin wa samanina sana yana da shekara tamanin da takwas ainihin a duniya yau in ka lissafa za ka samu kwatankwacin shekarun shi dubu ɗaya da ɗari biyu da sittin da hudu kenan ainihin da rasuwa ko sama da haka kaɗan ko ƙasa da haka ainihin kaɗan sakamakon saɓani da rashin tabbas akan takamaiman shekarar mutuwar shi to wannan ainihin malami yana da almajirai guda biyu kamar yadda shatubi ya faɗi na farko akwai adduri zaka ji ana cewa kira'ar riwayar duri daga wa daga ainihin abu amrin za kuma ka ji ana cewa susi akwai susi cikin almajiran shi to su waye waɗannan na farko shine abu umar hafsu ibn umar ad-duri al-baghdadi توفي سنة ست وأربعين ومئتين للهجرة يا رسول هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى شيكرا تريبيو دا أربعين دا شدا عن أربعين وتسعين سنة ينادى شيكرو سبعين دا هدو الدنيا mun fahimci wannan da kyau ko yau shekarar shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da uku da ainihin rasuwa Allah ya gafarta mishi to almajiri na farko kenan daga cikin almajirai biyu na limami na uku almajiri na biyu shine abu shu'aibin salih ibn zayyad salihu ibn ziyadin asusi al-ahwazi tuwfiya am tuwfiya ama wahidin wa sittina wa mi'atayn lil hijra shi kuma wannan abu shu'aibin ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 261 an fahimci wannan da kyau ko wa kull wa akhadha kullu min ad-duri wa susi al-qira'a an yahya al-yazidi alladhi qara'a ala abi amrin al-basri waɗannan almajirai guda biyu ba gaba da gaba suka karatu a hannun wannan malami almazini ba sun koyi karatu ne a hannun almajirin shi mai suna ainihin yahaya sannan sai suka yi riwaya don haka su ba almajiran shi ne gaba da gaba ba almajiran almajirin shi ne su kuma waɗannan su ne ainihin al'imamu shatibi ya waƙe su a cikin baiti uku da limamin nasu da almajiran guda uku sai ce wa ammal imamul maziniyu sarihuhum abu amrin al-basri fawaliduhu al-ala afada ala yahya al-yazidi saybahu fa asbaha bil azbil furati mu'allala أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبل waɗannan su ne waɗannan kashi na uku daga cikin ainihin wato limami na ƙira'a ɗin sai kuma limami na hudu shine abdullahi ibn amir ibn yazid al-yahsubi alladhi ikhtara dimashq sham maqaman lahu shi kuma wannan malami a dimashq sham ƙasar dimashq ya zauna siriya wannan malami tuwufiya ibn amirin bisham ya rasu ainihin a ƙasar sham sanata samani ashara wa mi'atin lil hijra hijira na da ɗari da goma sha takwas an tis'atin wa tis'ina aman yana da shekaru ɗari ba ɗaya shekara casa'in da tara a duniya shi ma ma'ana yau shekarar shi dubu ɗaya da ɗari uku da ɗaya daidai da rasuwa Allah ya gafarta mishi to wannan malami limami na hudu cikin ƙurra'u ɗin nan yana da ainihin rawuye guda biyu almajirai da suka riwaya wurin shi guda biyu na farko shine abul walid hisham ibn ammar ibn nasirin tuwfiya bi dimashq ya rasu a dimashq shi wannan almajiri nashi sanata 60 wa 40 wa 200 lil hijra an 92 wa 90 aman ya rasu hijira na da shekara 246 a lokacin yana da shekara 92 daidai a duniya yau shekarar shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da uku da rasuwa kenan mun fahimci wannan da kyau ko almajiri na biyu daga cikin almajiran limami na hudu shine abdullahi ibn ahmad ibn bashir ibn zakwan shi kuma wannan ɗalibi ya rasu tuwufiya bi dimashq aw bil kufa ko dai a dimashq ko kuma a kufa ma'ana ko a siriya ko kuma a iraki ya rasu ɗayan waɗannan ƙasashe guda biyu sanata sanataini wa arba'ina wa mi'ataini lil hijra hijra na da shekara ɗari biyu da arba'in da biyu an tisa'atin wa sittina aman a lokacin yana da shekara sittin da tara shi kuma a duniya ma'ana yau shekarar shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da bakwai kenan ainihin da rasuwa to waɗannan almajiran su ma ba gaba da gaba suka karatu a hannun wannan limamin na hudu ba a'a don haka sai ainihin aka ce وقد نقل كل من هشام وابن ذكوان قراءة ابن عامر بواسطة سند بينهما وبينه فقرأ هشام عن إراك بن المري شي أينه هشام يكوي كراتو أهن إراك المري وقرأ ابن ذكوان ابن ذكوان كما على أيوب التميمي يكوي كراتو أو أيوب التميمي وقرأ إراك إراك إن وند أكتي الماجرين واتو مالمين شي ونن من رواية نامن دمكي مغانا da ayyuba wanda yake shi kuma malamin ɗaya mai riwayan ne dukkaninsu sun koyi karatu a hannun wani malami mai suna yahaya azzammari shi kuma yahaya azzammari shi ne ya koyi karatu a wurin ibnu amir kaga anan akwai ɗalibai akwai malamai guda biyu kenan tsakanin wannan mai riwaya da wannan limami da ainihin suke riwaya gare shi to waɗannan su kuma su ne al'imamu shatibi ya haɗe su ya ce wa amma dimashku shami daru ibn amirin فتلك بعبد الله طابت محللا هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقل ma'ana waɗannan almajirai guda biyu da isnadi suka koyi kira'a a wurin shi ba gaba da gaba ba sai da suka samu mutum biyu a tsakanin su da wannan limami to limami na hudu kenan da almajiran shi waɗanda suka ɗauki kira'a shi suka yada a duniya guda biyu sai kuma limami na biyar limami na biyar kuma shine abubakar asim ibn abin najud al-asadi tuwfiya bil kufa wato asim dan abin najud mutumin ainihin wato kasar kufa ne ana danganta shi ga kabila ainihin asadiyya tuwfiya bil kufa sanata 28 wa 20 wa mi'atin lil hijra ya rasu hijira na da shekara 128 wakila qablaha aw ba'daha aka ce ko kafin haka ko kuma bayan haka da kadan wato kwatankwacin yau shekarun shi 1291 ko kuma ƙasa da haka kaɗan ko sama da haka kaɗan gwargwadon sabanin da aka yi wajen rasuwar shi shi kuma wannan malami asimu yana da almajirai shahararru guda biyu waɗanda shafi biya faɗi na farko shine abubakar alkunya shi kenan cikakken sunan shi shine shu'uba almashhur bibn ayyashin an fi sanin shi da ibnu ayyashin wa qad sabaqa ikhwanuhu fil fadli wal adab wannan malami wajen ainihin falala da girmama malamai to ya ainihin fi sauran yan ajinsu ya fi ya fi ainihin hafs kamar yadda zamu zo mu ji ajinsu ɗaya da hafs ma'ana malamin su ɗaya tuwfiya bil kufa ya rasu ainihin a kufa sanata 98 wa mi'atin lil hijra hijra na da 193 an 99 sana yana da shekara 99 shi kuma a duniya wato yau shekarun shi 1226 da rasuwa Allah ya gafarta mishi almajiri na biyu cikin almajiran limami na biyar shine abu umar hafsu ibn sulaiman al-kufi hafsu dan sulaiman al-kufi wadda ake cewa riwayar hafs allazi kana murajjihan ala abi bakar shu'ba bi dhabt qira'ati asim idan aka samu wannan almajiri na asim shu'ba ya ce kaza aka samu kuma hafsu ya ce kaza to sai a karkata akan ainihin maganar hafsu an fi karfafar riwayar hafsu wadda ya daga asim akan ainihin shu'uba amma wajen girma da daraja daga cikin su to kuma shu'uba ya fi wannan amma kokarin rike karatu kuma hafsu ya fi wa qara'a kullum min hafsin wa shu'uba ala asim mubashara dukkan su su gaba da gaba suka karatu a wurin wannan malami tuwfiya hafsun bil kufa sanata 80 wa mi'atin lil hijra hafsu din da ake cewa riwayar hafsu riwayar hafsu to ya rasu a garin kufa ta kasar iraki hijira na da shekara 180 daidai an 90 sana yana da shekara 90 daidai a duniya yau shekara hafsu 1239 da rasuwa Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi to waɗannan su kuma da limamin nasu da malamin nasu su ne al-imam shatibi sai ya haɗa su baki ɗayan su ukun sai ya waƙe su ya ce فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة الراويه المبرز أفضل وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالاتقان وبالاتقان كان مفضلا تو الإمام نأينهم بيركنا نشيد أينهم الماجران شكرا بيو الإمام نشيد شين أبو عمارة حمزة بن حبيب الزيات الكوفي حمزة بن أبي حبيب dan Habib wanda ainihin ake mishi lakabi da azzayyat ma'ana an fi sanin shi da azzayyat ana cewa azzayyat mai sai da mai mutumin kasar kufa wannan malami shi kuma aka ce ainihin wato tuwfiya sanata 60 wa 50 wa mi'atin lil hijra ya rasu hijira na da shekara 156 daidai an 60 wa 70 sana yana da shekara 76 a duniya ya rasu yau shekarar shi dubu ɗaya da ɗari biyu da sittin da uku da mutuwa Allah ya mishi rahama yana da almajirai shahararru guda biyu waɗanda suka ruwaito wannan ainihin ƙira'a daga wurin shi su kuma ta zame musu ainihin riwaya gare mu na farko shine Abu Muhammad Khalaf ibn Hisham al-Bazzar tuwfiya bi Baghdad sanata 29 wa 20 wa 200 lil hijra almajiri na farko shine Abu Muhammad Khalaf dan Hisham al-Bazzar ya rasu a ƙasar Bagadaza ta ƙasar Iraki hijira na da shekara ɗari biyu da ashirin da tara wato yau shekarar shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in daidai da rasuwa Allah ya yafe shi Allah ya gafarta mishi almajiri na biyu daga cikin almajirai guda biyu na wannan malami limami na shida shine Abu Isa Khallad ibn Khalid al-Sirafi shi kuma wannan ɗalibi ya rasu sanata 20 wa mi'atayn lil hijra hijra na da shekara 220 daidai wato yau in ka bincika za ga shekarar shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da casa'in da ainihin tara kenan da rasuwa Allah maɗaukakin sarki ya ainihin gafarta mushi وقرأ كل من خلف وخلاد على سليم بن عيسى وقرأ سليم على حمزة to waɗannan almajirai guda biyu da muka faɗa ba gaba da gaba suka zauna suka karatu a hannun malamin su Hamza ba sai dai sun koyi karatu ne a hannun almajirin Hamza mai suna Sulaimu dan Isa to shi kisa'i yana jin haushin Sibawahi a cikin tarihi haka ya nuna wannan kisa'i da zaka zo ka ji saboda matashi ne shekara talatin da uku amma ya shahara ga littafi nan ya yi na nahau har yanzu littafin nan wallahi wani wurin ya gagari malamai don haka al'imamu zamakshar ya waƙe shi ya ce ala sallal ilahu salata sidiqin ala amri ibn usman ibn qambar fa inna kitabahu lam yughni anhu banu qalamin wala abna'u minbar yace tsira da amincin Allah su tabbata gawa ala amri ibn usman ibn qambar ga amru dan usman dan qambar siboyi kenan sai ce fa inna kitabahu domin littafin shi na hau sunan littafin kenan alkitab lam yughni anhu babu malamin da zai ce na fi karfin wannan littafi banu kalamin manyan malamai ne ma'ana ɗalibai ne masu ainihin islamiyya masu amfani da biro da fensiri ko kuwa wala abna'u minbar ko manyan limamai ne masu hawa hudu ba suna yin jawabi suna hudubar juma'a babu wanda zai ce ya fi karfin wannan littafi alkitabu nasibu wahi limami ne shi ko dan islamiyya ne shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to shi wannan ainihin kisa'i malami ne na lugal arabiya don haka gashi ƙari'i ne makaranci ne alaramma kuma an mishi ainihin wato kirari da annahawi wato malamin nahawu nu'ita bil kisa'i ana ane mishi na'ati ana sifanta shi da cewa kisa'i malam mai gwado haka ake ce mishi malaman kira'a haka suka fi sanin shi malam mai gwado li'annahu ahrama fi kisa'in saboda ya tashi tafiya aikin haji sai ya samu gwado sai ya lulluɓa da shi توفي سنة تسع وثمانين ومائة للهجرة يا رسول هجرانا دا شكرا تريد تمانين دا ترى عن سبعين عاما بقرية أي رمبو رمبوية يا رسول أينهن هجرة النبينا دا شكرا تريد تمانين دا ترى ألوكة شكرا شسبعين دي دي الدنيا أينهن واتو ونكوي ميسونا رمبوي wannan malami yau in ka lissafa shekarar shi dubu ɗaya da ɗari biyu da talatin daidai shi ainihin al'imamul kisa'i an fi sanin shi da kisa'i malam mai gwado za ka ji ko kira'a ce sai a ce kira'ar kisa'i kira'ar kisa'i riwayar abi amrin daga kisa'i to yana da almajirai guda biyu shahararru da al'imamu shatubi ya faɗe su ɗalibi na farko shine abul haris allais ibn khalid al-baghdadi tuwfiya bi baghdad wannan ɗalibi na shi ya rasu a bagadaza sanata arba'in wa mi'atain lil hijra hijra na da shekara ɗari biyu da arba'in daidai yau shekarar shi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da saba'in da tara daidai da rasuwa ɗalibi na biyu kuma shine abu amrin hafs ibn umar ad-duri hafs dan umar ad-duri wanda muka karanto shi a baya din nan allazi taqaddama zikruhu rawiyan an abi amrin an abi amrin al-basri wanda muka ce dama yayi riwaya daga abi amrin al-basri to kuma anan ya sake yi riwaya daga kisa idan haka shi wannan ɗalibi wato abu umar hafsu dan umar adduri yana da malamai guda biyu kenan cikin qurra'us saba dan haka ake bambancewa sai kaji an ce riwayatu abu amrin adduri anil kisa'i sa'annan kuma kaji wata ran an ce riwayatu abi amrin adduri an abi amrin al-basri yana da ainihin manyan malamai guda biyu cikin waɗannan guda ainihin wato abin nan cikin malamai bakwai a ƙarƙashin haka ma'ana can da na ce sha hudu sha uku kenan ya zama limamai limamai bakwai almajirai goma sha uku ina fatan mun gane to wa mimma taqaddama zikruhu bin nisbati lil a'imma wa ruwatihim najid anna ruwata ala thalath maratib to yanzu daga bayanan nan da muka gabatar maka zaka fahimci cewa to su waɗannan almajirai in an danganta su ga limaman nan nasu to sun kasu kashi uku wajen riwaya kenan al'ula kashi na farko ruwatun aka zo an mashayikhihim mubasharatan biduni wasita akwai masu riwayar da suka yi karatun a wurin manyan malaman nan kai tsaye ba tare da isnadi ba wa hum su ne qalun wa warsh da qalunu da warsh an nafi daga limami nafi kai tsaye suka yi riwaya sannan na biyu shu'batun wa hafs an asim da shu'ba da hafs su ma riwayar su kai tsaye ce daga malamin su asim sannan na uku abul haris wa hafs ad-duri da abul haris da hafs ad-duri ba hafs wannan na ainihin riwayar hafs da ta fi shahara ba su kuma riwayar su kai tsaye daga kisa'i mataki na farko kenan ɗaliban da suka yi karatu kai tsaye cikin waɗannan sha uku daga ainihin malamai الثانية كشي نبي رواة أخذوا القراءة بواسطة سند واحد بينهما آه وبين مشايخهم بينهم وبين مشايخهم akwai ɗaliban da yake su kuma sun yi karatun sun yi riwaya a wurin waɗannan limamai mutum ɗaya ne kawai tsakaninsu da malaman nasu na farkon su shine adduri wa susi an yahya yazidi an abi amrin al-basri na biyu kuma khalaf wa khalladun an sulaiman an sulaimin an hamza kaga waɗannan baki ɗayansu malaman da ke tsakaninsu da limaman kira'a ɗin ɗaya ne da duri da susi ya hayal yazidi kawai ke tsakaninsu da abi amrin al-basri da khalaf da khallad kuma sulaimin ke tsakaninsu da ainihin al-imamu hamza الثالثة طبقة أكو كشي أكو رواة بينهم وبين مشايخهم أكثر من راو akwai ɗaliban da suke tsakaninsu da manyan malamai na kira'a ɗin to akwai fiye da malamai guda ɗaya akwai rawi akwai mai riwaya fiye da ɗaya su ne albazzi wa ƙumbul bainahuma wa baina shaykhihima ibn kasirin aksar min rawi da bazzi da ƙumbul tsakaninsu da malaminsu ibn kasirin akwai fiye da mai riwaya ɗaya tsakaninsu akwai biyu kenan sannan kashi na biyu kuma hishamun wa ibn zakwan da hisham da ibn zakwan bainahuma wa baina shaykhihima ibn ibn amir aksar min rawi tsakanin hisham da zakwan da malamin su ibnu amir to akwai sama da mai riwaya ɗaya ma'ana akwai malamai guda biyu waɗanda su ne suka karantar da su kira'ar ainihin shi ibnu amir to duk waɗannan ƙurra'u ɗin da kake ji guda bakwai da ruwatu ɗin nan waɗanda kake ji guda goma sha uku to waɗannan daga cikin su gaba ɗaya fa mutum biyu ne kaɗai tsantsar larabawa sauran duk danginmu ne gwarawa duk ajamawa ne sauran ba larabawa ba ne to sai imamu shatibi ya haɗe su baki ɗaya ya ce أبو أمر أبو أمرهم واليحصبي ابن عامر صريح يتي دا أبو أمر دا كما يحصبي ابن عامر يتي صريح وأن اللارباواني قرر وباقيهم أحاط به الولا sauran kuwa dukkansu bauta ta kewaye su sun taɓa shiga ƙangin bauta ma'ana danginmu ne waɗanda suke ba ainihin laraba ba to a takaicen takaitawa kenan ko ya zama ba laraba ba ko kuma ya zama ainihin laraba ne amma dai sun taɓa shiga ainihin ƙangin bauta abin lura a nan shi ne ka fahimci waɗannan ƙira'o'i da wannan ƙira'a da kai ka iya ta asim ce riwayar hafs ko kuwa ƙira'an nafi'u ce riwayar ƙalunu ko kuwa riwayar warshi to kar ka ɗauka shi kenan hanyar karatun alkur'ani a duniyan nan za ka kama wani gidan rediyon za ka ji ana wata ƙira'a mai yawa baka taɓa jin irinta ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko zaka ji wani babban malami ya miƙe yana sallah zaka ji babban ainihin limami ya miƙe yana karatu ko kaga wani babban malami ya ya zo yana rubuce rubuce kamar shaukani sai ga shaukani yana ainihin hujja da ko riwayar hamza ko ta ainihin ibnu amir saboda ita suke karantawa to karka ce a to yaya aka ai wannan kuskure ne ma'ana karkai saurin kuskurantar da malami in ka je abu sai in kana da wani dalili jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to idan ba ku manta ba dama kamar yadda na ce duk baki ɗayan abin da ya jawo wannan dogon bayani shine sakamakon karanta da muka yi a wannan littafi da malam ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam wani lokacin yana karanta maliki wani lokacin yana karanta maliki to shine yanzu nake son in kawo mana fuskokin ainihin kira'o'i da riwayoyi dangane da ita suratul fatiha tare da cewa duk waɗannan bayanai fa a tattakaice ake kakka ɗauka nan ne farko nan ne ƙarshe zuwa za ka je ka samu malamai waɗanda suka ƙware akan ilimin tajwidi su koyar da kai ka iya in baka iya dukkan kira'o'i ba samu guda ɗaya ka ainihin nace a kanta ka ƙware a kanta har ka mutu haka baka yi laifi ba amma in kuma za ka iya to ka iya wannan ka iya wannan ka iya wannan kuma abin da muke so shine jama'ar musulmi lallai su dage in ba haka ba wallahi wallahi hatta haddace alkur'ani da riwaya ɗaya yana neman yawa mafi yawancin musulmi ainihin wahala mun fahimci wannan da kyau ko to balle a ce haddace shi da ainihin kira'o'i baki ɗaya ko da riwayoyi baki ɗaya wannan abu ne wanda yake yana baiwa ainihin da yawa daga cikin al'umma ainihin wahala Allah ya kiyaye to dan haka ainihin sai mu ce dangane da ainihin suratul fatiha to waɗannan ƙura'u suna da ainihin wato ittifaƙi tun daga kan ainihin basmala har zuwa ayar da ke kafin malik yawmiddin ko malik yawmiddin duk wannan kira'o'in da riwayoyin iri ɗaya ne in ka zo yadda ka san kowace kira'a za ka yi ta'awuzinka kamar yadda muka yi bayani a jiya haka bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin da warsh da ainihin haf a nan hukunce hukuncen ra'at da raɗin nan duk bai shigo ba na tafhimi da tarkiki duk abin da ka san kana yi a cikin kira'ar ainihin wato asim riwayar hafs الرحمن الرحيم تدئري ديني الحمد لله ربي را رب العالمين الرحمن الرحيم تسيكازو ورم مالكي to anan ne kamar yadda muka fara jijiya ainihin ƙurra'u ainihin suka samu saɓanin ƙira'a dangane da yadda suka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasu ainihin ƙurra'u sun ruwaito da maliki wasu kuma sun ruwaito da ainihin maliki to da asim da ainihin kisa'i su kaɗai ne suke karanta ta da ainihin wato maliki duk sauran ƙura'u suna karanta ta da maliki na haka ƙira'ar asim ita ce riwayar hafsu da shu'uba kisa'i kuma da almajiran shi su kuma suna karanta ta su ma da maliki to nan ne in ka zo zaka ce maliki sauran ƙura'u guda biyar da su da almajiransu da suka rage duk baki ɗayan maliki suke ainihin karantawa ina fatan mun gane kaga maliki din ma ashe ta fi yawa a cikin qira'at din tunda qurra'u biyar suna karanta maliki qurra'u biyu ne kadai suke karantawa da maliki to anan ne al-imam shatibi ya ishara da cewa wa maliki yawmiddini rawihi nasiru ma'ana maliki yawmiddini nasir ma'ana nunin da sadun to yayi da ra'un yayi isharar su zuwa ga kisa'i da kuma ainihin asim kamar yadda muka faɗi to sai wajen abin da ya shafi in ka taho kuma duk baki ɗaya har ka taho maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in duk wannan kira'o'in duk iri ɗaya ne da riwayoyin baki ɗaya ihdina siratal mustaqim to anan ne aka samu ainihin bambanci tsakanin sirata da ainihin sirata wasu ƙurra'un suna karantawa da ainihin sirata wasu kuma ainihin suna karantawa da ainihin sirata wasu da sadi wasu da ainihin sin wasu kuma suna ainihin mazzaja suna cuɗanya sadun da kuma ainihin wato zayun kamar yadda ainihin waɗanda ba su iya faɗin za suke faɗin shi ainihin haka ba tare da sun leƙo da harshen su ba ya zama ainihin za to wasu haka suke faɗi cikin kira'a ɗin zirata to dangane da wannan bayani sai mu ce kumbul ya ruwaito daga ainihin ibnu kasirin kamar yadda mun yi bayani akan waɗannan limamai cewa ibnu kasirin to yana karanta ainihin siratsa da sin duk inda ta zo ko ta zo a siratsa ko ta zo da asiratsa ma'ana ko ta zo da nakira ko ta zo da ma'arifa yana karanta ta siratsa ko asiratsa duk inda ainihin ta zo a cikin ainihin alkur'ani don haka sai ya ce wa inda siratin wasirati liƙumbula wannan ishara ce da shatibi yake ya ce a wurin sirati da kuma asirat to kumbul ya ruwaito daga ibnu kasirin cewa da sinun ake karantawa sannan khalaf ya ainihin ruwaito shi kuma ainihin in an zo wajen sinun din nan to ba sinun za a yi ba ba kuma sadun za a yi ba amma wannan ainihin harafi ko wannan kalma za a ɗauki zayun ne a cuɗanya ta da ainihin sadu sai ya zama ainihin in ka zo faɗi sai ka ce ziratan ladina an'amta alaihim to duk inda ainihin kalmar ta zo a cikin alkur'ani ko wajen sirata ne ko wajen asirata ne haka yake karanta ta za kan ka zo sai kai alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم to a lokacin da ka zo wurin ihdina in kira'ar ibnu kasirin kake sai ka ce ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim to za mu zo mu ji hukuncin kuma ha babba da mimun in sun zo wato mimul jam'i kenan yaya yake musu za mu zo za mu bayani akan wannan to in khalaf ne shi kuma sai ka taho yadda ka ji wannan kira'a din ɗaya bayan ɗaya to in ka zo wajen sirata sai ka ce ziratal ladina an'amta alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين haka da za ka ainihin karanta waɗannan kalmomi guda biyu wato sirata duk inda ta zo sirata ko ainihin asirata din sai kamar da ita zirata ko kuma ainihin kamar da ita azirata gwargwadon yadda ta zo ko da alif da lam ko ba alif da lam to sai kuma khallad khallad shi kuma ya ruwaito daga nashi malamin a ainihin wajen fatiha wajen ihdina sirata na farko to nan ne ainihin za a karanta shi wato da ishmam ihdina sirata almustaqim sauran kuma to da sadun kamar sauran qurra'u ihdina sirata almustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين to wannan wajen bambance bambancen su kenan dangane da ainihin sadun ko sinun ko kuma ishmami na ainihin zai a cikin sad to dangane da in ka taho kuma ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim dangane da wajen alaihim dinnan to suna da bambanci wasu suna karanta ta alaihim wasu suna karanta ta alaihum wasu suna karanta ta alaihimu to yaya bayanin yake shine al-imam shatibi ya fara raba mana abin sai ya ce alaihim ilaihim hamzatun waladaihimu jami'an bi dhammil ha'i waqfan wa mawsila duk inda alaihim ta zo a cikin alqur'ani duk inda ilaihim ta zo a cikin alqur'ani duk inda ladaihimu ta zo alqur'ani to a cikin ƙira'ar al'imamu Hamza baki ɗaya sai ya ainihin sanya wannan ha babba ta zama bamma ko tsayawa za a yi a wurin ko kuma wucewa za a yi misali in ya zo sai ce siratan ladina an'amta alaihum ghairil maghdubi alaihim waladdallin mun fahimci wannan da kyau ko jama'a to wannan ainihin dangane da kira'ar al-Imam Hamza kenan akan wannan ha babba ta wajen alaihim da ke cikin suratul Fatiha da kuma duk inda ainihin ta zo a cikin Al-Qur'ani to sauran qurra'u kuma to ga ainihin bayani dangane da su wasu qurra'u din kamar yadda nace za su ainihin dora wannan ha babba mun gama da wannan sai mimul jam'i mimul jam'i wasu za su mai da ita alaihumu idan an samu alhamza a gabanta mai wasali ma'anar wasali a nan fataha ko kasara ko rufa'a to kamar warsh sai ainihin mai da wannan ya zama ishba ya zama harka shida misali cikin ainihin wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadha albalad amin laqad khalaqna al-insana fi ahsani تقويم ثم رددناه أسفل سافلين أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر فلهم لنا سيتي فلهم أجر فلهم ورش كينا ma'ana wannan mimul jam'i sai sanya mata rufa'a to tunda an samu harafi mai wasali a gabanta sai dube shi idan alhamza ce sai ce falahumu idan ba alhamza ba ce to sai ce falahum kawai to amma wa'an kalun shi ma daga nafi'u in aka zo aka samu mimul jam'i aka samu alhamza a gaba ko kuma wani harafi wanda yake da wasali fataha ko kasara ko bamma to sai mai da shi ainihin harka biyu amma alhamza ce sai mai da shi harka hudu at tawassut kenan sauran ƙurra'u kuma kamar yadda ainihin za mu zo mu ji su kuma ainihin gwargwadon bayani abin da zai biyo baya to su ne nan sai al-imamu shatibi su kuma ya haɗe su yace wasul bamma mimil jam'i qabla muharrakin dirakan wa qalunun bi takhyirihi jala wa min qabli hamzil qat'i sil hali warshihim wa askana hal baquna ba'du litakmula ma'ana idan kalun ya zo wurin siratal ladina an'amta alaihim in tsayawa mutum zai sai ya tsaya a haka amma idan wucewa zai tun daga harafi nan a gaba mai wasali sai ce siratan ladina an'amta alaihimu ghairil maghdubi alaihimu waladdallin tunda harafi ne aka samu a wurin mai wasali fataha ko kasara ko bamma to sai mai da shi ainihin harka biyu idan kuwa ya zama alhamza ce sai mai da ita harka hudu to amma wannan dan haka shatibi yace bi takhyirihi jala kana da zaɓi ko da kira'ar kalun kake ko da riwayar kalun kake in ka ga dama za ka iya ainihin ɗaure ta kamar yadda warshi take in ka zo ka ce sirafan ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ko sirafan ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ma'ana ko wucewa za ka yi ko tsayawa za ka yi za ka ainihin wato iya mai da ita mai ɗauri ɗin in kuma kasu za ka iya sanya mata rufa'a ta zama da harka biyu idan alhamza ce a gabanta sai ta zama da harka hudu amma warsh kamar yadda na faɗa mana idan alhamza ce sai mai da ita harka shida idan ba alhamza ba ce sai ɗaure ta kamar sauran ƙurra'u to sauran ƙurra'u kuma baki ɗaya duk iri ɗaya suke kamar yadda kaji siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin jama'a mun fahimci wannan ko to wannan a takaice takaitawa shine ainihin bayani dangane da ainihin fusaku na su kira'a dangane da wannan ainihin suratul fatiha don haka babu laifi wata ran in ka iya ina son mutane su fahimci wannan da kyau sai ka je ka zauna an koya maka ba kawai ka ji ana a gidan rediyo sai ka ɗauka ka cuɗanya wannan da wannan ko kuma ka je ka sai kasar ka ce da haka ba wallahi sai ka cire girman kai ka je ka zauna gaban wanda ya sani wanda ya sani din nan yana da daraja a kanka tunda har Allah ya sanar da shi kake da abin yake da abin da zaka bukata dole sai ka je ka zauna an koya maka tukuna in ba haka ba da kaset wallahi babu abin da zaka iya sai jahilci zaka karu da shi don haka wata ran ka zo kira'a ka ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين wannan ya zama kira'ar asim kenan da shi da kisa'i wataran kuma ka zo ka iya cewa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين في wannan ta zama ainihin riwayar ibnu kafir kira'ar ibnu kafirin kenan wadda khalaf yayi ko kuma ka zo in ka zo ainihin malik yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كوكما ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حمزة كنا كوكما كذو صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ma'ana kamar yadda duk muka buga misalai akan haka din nan waɗannan duk mun yi kwatance ne da misali don ka fahimci inda aka dosa ba wai nan ne tsantsar aji na tajwidi ba jama'a mun fahimta ko duk waɗannan bayanai jama'a mun tsaya mun yi su ne domin rashin yin su a lokutan baya can da suka wuce shi ya kawo in aka zo ana wata kira'a sai ainihin mutane su ce an zo da wata irin sabuwar kira'a ko kuma su waɗannan yan zamani su ce ai wannan kira'a ta dace to duk gaba ɗayan waɗannan biyun gaba ɗaya to mummunar magana ce babu wata tsohuwar kira'a sai dai in baka iya ba to nan ne kai kake da matsala amma ba qur'ani ba qur'ani bai da matsala sai dai kai kake da matsala jama'a mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu تو قال الشيخ المحدث العلامة النهرير أبو عبد الرحمن قدوة السلفية محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ركنية الفاتحة وفضائلها ركن فاتحة وفاتحة متين تأسلى إنا متين فاتحة أتكين أينهن سلى معنى متين فاتحة أسلى فرلا دولة تيلس wajibi lallai ba makawa sai ka yi ta sai dai in baka iya ba kamar yadda za mu zo mu ji to manzan Allah bai tunkuɗe ka gefe guda ba manzan Allah yana da abin da zai baka in baka iya ta ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko amma lallai dole ne fatiha kuma lallai dole din nan kamar yadda zamu zo mu ji a karatu na gaba insha Allahu a kowace raka'a daga cikin raka'o'i dole ne sai ainihin kayi fatiha tilas ne ka saki mazhabi ka saki kungiyanci ka saki duk wani ainihin ra'ayi da ya kawo magana sabanin haka shari'ar annabi ta ce daga cikin ainihin kowace raka'a a sallah lallai dole sai ka ainihin yi karatun fatiha shine yace rukniyatul fatihati wa fada'iluha matsayin fatiha cewa ita fatiha rukuni ce rukuni wato farilla kenan da kuma darajojinta wannan fatiha da ka ganta suratul fatiha tana da darajoji tana da falaloli tana da ainihin sunaye birjik ko raddul azhan ka je ka duba na malam Abubakar Mahmudu gumi farko farko zaka ga sunayenta ana ce mata al-fatiha saboda me saboda ita aka fara buɗe alqur'ani da ka buɗe qur'ani ita zaka fara gani ana ce mata suratul hamd saboda ta fara da alhamdu ana ce mata ummul qur'an saboda baki ɗayan alqur'ani kakaf ɗin shi manufar alqur'ani ta tattari ta dunkulu a cikin suratul fatiha baki ɗayan manufar suratul fatiha kuma ta dunkulu a ƙarƙashin aya ɗaya ita ce me iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu duk baki ɗayan manufar halitta da manufar saukar da ƙur'ani da manufar aiko da manzannin Allah shine abu ɗaya a bauta wa Allah shi kaɗai don haka Allah ya saukar da ƙur'ani don me don a bauta mishi to duk wannan sharhi da ƙur'ani ya to ashe ya tattaru a cikin iyaka na abudu wa iyaka nasta'inu don haka babban malami alhafizul allama ibn al-qayyim ya littafi ya sa mishi madarijus salikina fi manazil iyaka na abudu wa iyaka nasta'inu bayani da fassara da tafsiri da sharhi akan iyaka na abu wa iyaka na sa'inu aya ɗaya sai da ya mujalladi uku amma suna nan sun ce ku daina karanta littafan ibnu taymiya da yan makarantar ibnu taymiya saboda kungiyanci saboda ɗariƙanci billahi allazi la ilaha illa huwa sun yi muku asara ku watsar da maganganun su batar da ku suke yi ku je ku karanta ku ga alheri ne zankame ba a samu wata makaranta bayan makarantar annabi da sahabbai da tabi'ai a duniyar ilimi da ta rayu ta yada ilimi a ainihin wannan musulunci namu irin makarantar ibnu taymiya ba kuma mun faɗi haka ne insafan lil haqq dan goyon bayan gaskiya kowane fanni na ilimi tun daga qur'ani da tafsiri da hadisi da fiqh da larabci da ilimin kimiyya da tattali da geography da komai babu abin da ibnu taymiya bai karanta a makarantar shi ba kuma sai da aka samu gwaraza cikin ɗaliban shi suka zama manyan malamai akai to dan su muku asara ilimi sai su ce ku daina karanta littafan ibnu taymiya to wallahi wannan magana ta suka dura wa kunnan ka dalma kar ka jita in ba haka ba sun kai ka sun baro ya akai shi ya karanta ya gano me ke ciki zankama ilimi ne yake muku asara kar ku je ku karanta kuma ku zama malamai hasada ku yake yi duk malaman nan da suke gaya muku irin haka ku duba da kyau ku gani suna faɗa muku falalar ɗariƙa suna faɗa muku falalar yin kaza falalar yin mandiri falalar yin rawa amma baki ɗaya 'ya'yansu ba sa yin waɗannan abubuwa sai su tura su masar su tura su saudiya su tura su kaza su je su yi karatu su ne manya manyan alarammomi su ne manyan malamai su ne manyan shehunnai su ke karatun ashifa su ke karatun hadisi su ke karatun komai ma'ana iyayenku sun zama bayan waɗannan malamai ku kuma ku zauna da jahilci ku zama bayan 'ya'yansu wace irin cuta kenan ku ba ku da hankali ku yi nazari mana ku gani yanzu ƴaƴansu ke ja musu baki in sun mutu ƴaƴansu ke hawa kan kujerarsu to amma ku sai su ce mandiri na da falala sai a dafa muku dankali galwa guda ku cinye ku fito kuna rawa a ce muku wai wannan na da falala dan menene dan shi bai shigo cikin masu dukan mandiri ba inda yana da falala dan me tura dan shi jami'ar islamiyya ya tafi yau karatu dan me tura shi masar azhar ya je yau karatu ba za ku hankalta ba wallahi hasada ku suke ba su son ku yi karatu ne ya kamata ka yi hankali suna cutar ku ne Allah ya shiryar da mu to ash-shaykhul allamatul albani yace wa kana yu'azzimu min sha'ani hadhihi sura manzon Allah ya kasance yana girmama al'amarin wannan sura ta Fatiha fa kana yaqulu har ma ya kasance yana cewa la salata liman la yaqra'u fiha bi fatihatil kitabi fasa'idan wanda duk bai karanta Fatiha ba a cikin sallar shi har zuwa sama da Fatiha to ba shi da ainihin sallah Bukhari da Muslim Bukhari wa Muslim wa Abu Awana wal Baihaqi su suka ruwaito wannan hadisi wa huwa mukharrajun fil irwa'i wannan hadisi yana nan a cikin irwa'ul ghalili lamba hadisi na ɗari uku da biyu to anan sai ce fasa'idan wanda duk bai karanta Fatiha ba sa'an nan da abin da ya karu akan Fatiha to ba shi da sallah to kaga nan cewa da fasa'idan din nan shi ya bambance maka hukuncin sura daban da na fatiha fatiha hukuncin ta farilla ne sura kuwa za mu zo mu samu hukuncin ta sahihiyar magana hukuncin ta nafila ne ba ma ta kai matsayin sunna mu'akkada kamar yadda wasu fuqa'u suka ce ba za mu zo zaka ji bayani akan insha Allah domin wannan fa tufidu tartiba wa tarahi hukumuha hukumu summa kamar yace ne summa sa'idan ma'ana da ya ce wa sa'idan to ya nuna sura ma farilla ce kamar yadda fatiha take amma sai ce fa sa'idan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa fi lafzin a wani lafazi annabi ya ce la tujzi'u salatun la yaqra'u ar-rajulu fiha bi fatihatil kitab bi fatihatil kitabi sallar da duk mutum bai karanta fatiha a cikinta ba wannan sallah ba ta yi ba wannan hadisi addara qutni ya rawaito shi wa sahahahu wa ibn hibban fi sahihi ibn hibban ma ya rawaito shi a cikin littafin shi as-sahih wa huwa fil masdar as-sabiq wannan hadisi yana nan a cikin waɗancan littattafai waɗanda ainihin wancan littafi wanda aka gabatar shine me irwaul galili kenan in ka ji malami ya ce littafi kaza ya zo kuma ya ce maka al-masdar as-sabiq wato wannan littafin irwaul galili zaka je ka duba a wannan hadisi sahihi ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko